الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul a'raf satin da ya wuce mun yi karatu zuwa ƙarshen aya ta 84 ƙarshen kisar annabi lut alaihi salatu wassalam mun ji irin kira da annabi lut alaihi salatu wassalam ya yi zuwa ga mutanensa game da wannan mummunan aiki da suke aikata da irin martani da suka yi da kuma hukunci da allah ya yi a tsakaninsu to dukkan waɗannan ƙisoshi da allah subhanahu wata'ala yake ƙisanta mana darussa yake bamu game da yadda za mu yi mu'amala da shi kan abin da yake so da abin da bai so da kuma irin hukuncin da yake yi ga wadda ya saba mishi ya kafirce mishi ya sanya mishi abokin tarayya da kuma irin hukuncin da yake yi ga wadda ya mishi da da sakamako da yake bayarwa ga wadda ya mishi da'a لقد كان في قصصهم إبرة لأولي الألباب Allah ya ce hakika ya kasance cikin kissoshi da muke baku muke kissanta muku na al'ummomin da suka shuɗe Allah ya ce akwai ababen ɗaukan izina da darussa Allah ya ce ga ma'abuta hankali to yau insha Allahun za mu shiga kissar annabi shu'aib alaihi salatu wassalam annabi shu'aib Allah ya aike shi zuwa ga mutanensa mutanen madiyan bayan kafirce ma Allah da suka doge a kai bautan waɗansu ababa koma bayan Allah yana daga cikin abin da suka yi fice da shi shine zalunci da cutan bayan Allah duk yadda za su yi mu'amala da wani duk yadda za su yi mu'amala da wadda suka fi shi to sai sun zalunci shi wato mutanen annabi shu'aib alaihi salatu wassalam suna kama da da yawa daga cikin manyan najeriya e ka bi kissar annabi shu'aib alaihi salatu wassalam za ka ga mutanen annabi shu'aib watan suna kama da da yawa daga cikin manyan najeriya wato mutane ne waɗanda su allah ya ba ma dama a cikin al'ummar kuma su ne macutan al'ummar su ne waɗanda allah ya ba su dukiya su ne waɗanda allah ya fito da su su ne waɗanda allah ya ba su mulki su ne waɗanda Allah ya ba su damammaki a cikin al'ummarsu kuma su ne manyan macutan al'ummar ba su yi kama da da yawa daga cikin shugabannin najeriya ba za ka ga wadda ya fi kowa manyan gidaje a jihar wadda ya fi kowa manyan kadarori da dukiya a jihar sai ka same shi shine na ɗaya daga cikin manyan macutan jihar alhaji ne za ka ga shi kadai yana da gidajen mai shi ma kansa sai ya zauna ya iya lissafa su amma sai ka samu zaluncinsa na karewa akan 'yan acaba da 'yan adaidaita sau famfon za a je a yi magudi a kansa ai alhaji an ji kunya idan aka ce kudin dan a ko dukiyar dan a daidaita sahun ya makale a cikin dukiyarka za ka ga mutum babban dan kasuwa ne na hatsi zai iya shigo da tireloli sto kawai da yake da shi da za a iya shiga da abinci a ajiye a wannan sto din manya-manya ne sai ka samu shi ne masu danne danne magudi a wajen au ko skeli a cikin al'umma akwai da ko shinkafa aka kawo sai an farke ta an rarrage ta tukunna a sake ɗinke ta to kaga wadda Allah ya bashi trelolin abinci da zai yi harka a ciki ya dawo yana rage ma wadda zai sayi buhu ɗaya ko ya cuci wadda zai auni mudu goma ko ishirin ai ya ji kunya to haka mutanen annabi shu'aibu suke yana daga cikin mafi hadarin abinda zaka je ka tsaya a gaban Allah da shi shine hakkin mutane yana daga cikin mafi hadarin abinda zaka tsaya a gaban Allah da shi na laifi shine ka je gaba ga Allah da hakkin mutane annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace latu addunnal huquqa ila ahliha yawm alqiyama annabi yace wallahi za ku mai da hakkin mutane ranar alqiyama da ku miyar da ku miyar ba abunda zai salwanta na wani a hannunka annabi yace zaka biya shi wadda kafi kowa kusanci da shi a ce matarka wallahi idan hakkinta ya makale akan ka da ka biya ta ranar alkiyama balle wadda ba dangin iya ba na ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man kanat indahu mazlimatun li akihi min irbihi aw shay'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham annabi yace duk wanda ya san hakkin wani ya makale a hannunsa da sunan zalunci ka cuce shi ka zalunce shi annabi ya ce ka je ku ware tun yau idan yafiya ne ka je ya yafe maka idan biya ne annabi ya ce ka yi sauri ka je ka biya ƙabla Allah ya kuna dinarun wala dirham annabi ya ce kafin ku haɗu da shi abun da ba dinari ba dirhami kafin ku haɗu da shi a wajen da ba kuɗin da za ka biya shi annabi ya ce ka yi sauri ka je ka biya mafi munin zalunci kuma akan hakkokin jama'a shine dukiyar al'umma domin idan barawo ne da zai yi fashi ko ya yi sata watakili zai saci kayan mutum ɗaya ne ko ya ma mutum goma ko ishirin fashi idan ka saci dubu ɗari na jiha duk ɗan jihar zai tsaya da kai ranar alkiyama duk ɗan jihar idan dukiya ce ta karamar hukuma kasata wannan karamar hukumar duk ɗan karamar hukumar zai tsaya neman hakkinsa akan karanan alkiyama kuma ka gane inda lissafin yake duk wanda ka gan shi da matarsa a gida da iyalansa suna zaune hatta ɗawainiyar da ake yi na gidan shi yake yi wani ɗan kasuwa ne wani ma'aikaci ne wani sana'a yake yi wani noma yake yi masu gida za ka samu mutum ya fita ya je kasuwa ya nemo kuɗinsa kuɗin kuɗinsa ne mallakarsa ne amma idan akwai wani haƙƙi na matarsa da ya kamata ya sauke ya ƙi ya sauke zai walaƙanta ranar alkiyama kuɗin kuɗinsa ne to ina wadda ya rike kuɗinsu ba kuɗinsa ba wannan zama da kake da iyalinka idan haƙƙinta na ciyarwa tufatarwa da duk abin da aka ɗora maka kuɗin kuɗinka ne naka ne naka ne mallakanka ne ko hisabi aka je filin alkiyama da ka fita don mallakarka ne amma sai ka ki sauke hakkinta Allah bai zai barka ba to ina kuma kuɗin da yake hannunka nata ne ka ki ka sauke hakkinta ina kuɗin da yake hannunku na al'ummar ne al'ummar kuka ki sauke hakkinta kuka je kuka gina kanku da ‘ya'yanku da masoyanku. Kwangila wannan da kaga ake yi kwangila, yanzu za ka samu gwamna shi zai ba da kwangilan shi zai yi kwangila, shi zai ƙara kuɗin kwangilan. Idan kwangilar za a yi ta a miliyan goma ne misali shi zai yi kwangilan sai a sa mata miliyan sha biyar idan kuma ya ba da kwangilan duk kusancinsa da wadda ya bawa to akwai 30% da za a cire a dawo mishi da shi your excellency a yanzu kunya to haka mutanen annabi shuaibu suke bakaƙin macuta bakakin macuta ne to amma ko za ka yi cuta anguwar da a anguwan ku ne masu kuɗi don me kuma za ku cuce su ai akalla ba ku kyautata musu ba ku hana su naku amma kuma bayan ba nasu kuka ba naku kuka hana ba kuma nasu ma ku dinga tatsansu annabi shabi sai da ya gaya musu a suratu hud Allah ya ce wa ila madiyana akahum shu'aiba وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط
ويا قوم أوفوا المكيال يا والميزان قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياعهم ولا تعصوا في الأرض مفسدين sai ce musu bakiyatun lahi بقية khairun lakum in الله kuntum خير mu'minin لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ Allah ya ce wa ila madiyana akahum shu'aiban zuwa ga madiyana Allah ya ce mun aika musu dan uwansu annabi shu'aib kala ya kauni yace ya ku mutane na ubudullaha ku bauta ma Allah malakum min ilahin gairuhu ba ku da wani abin bauta da gaskiya koma bayan sa kar ku bauta ma wani koma bayan Allah sannan kar ku bauta ma wani tare da Allah kar kuma shirka kar kuma Allah tarayya wala tanqusul mikyala wal mizan yace kuma kar ku tauye mudu kar ku tauye skeli ku ji sai yace musu wa inni arakum bi khairin yace don na lura Allah ya wadata ku kai mai kudin gari kuma ka zo kana cutan mutanen gari wa inni arakum bi khairin yace na lura kuna tattare da alkhairi na lura Allah ya wadata ku na lura Allah ya buɗa muku wa inni akhafu alaikum azaba yawmin muhit yace kuma ina je muku tsoron azabar wani ini da za ta muku riga da wando ranar alkiyama wa ya kauni yace ya ku mutane na auful mikyala wal mizan bil qisti ku cika mudu da skeli da adalci duk wanda za ku auna mai ku mai adalci duk wanda za ku auna mishi ku cika mishi sikeli yadda kuke so a cika muku na wala tabaka sunnasa ashiya'ahum kar ku dinga tauye wa mutane kayansu kar ku dinga tauye wa mutane dukiyarsu wala ta'athaw fil ardi mufsidin kar ku dinga yada barna a bayan kasa sai yace musu baqiyatul lahi khairul lakum in kuntum mu'minin yace halal din ku da Allah ya baku bakiyatullahi shine albashinka bakiyatullahi shine halal ɗinka yace musu bakiyatullahi khairul lakum abinda Allah ya wanzar muku abinda Allah ya baku na halal ɗinku shine mafi alkhairi gare ku in kuntum mu'minin idan ku mu'minai ne sai yace wa ma ana alaikum bi hafiz yace amma ni ba mai kiwo bane akan ku na muku wa'azi in bi ku naga kun yi aiki da shi ko ba ku yi aiki da shi ba yace wannan ba aiki na bane jama'a ya wuce ko bai wuce ba yanzu ya wuce da wanda ya cuci jama'an da wanda ya tara dukiyar jama'an da wanda ya yi magudin da wanda aka ma magudin yanzu duk wannan wa'azin da annabi shaibu yake ya wuce e duniya kenan duk wanda bai fahimce ta ba sai ya ma kansa illa ka tuna mahaifinka lokacin da yake raye in ya mutu idan ya ga wani wani bangare a gida ya tsage ko yayi wani abu kaga yadda yake damuwa a gyara yanzu ya tafi ya bar gidan in duk ma ya zube bai san ya zube ba ita duniya karka mata wannan rikon haukan karka mata wannan rikon haukan bakiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin yace wa ma ana alaikum bihafiz a wani gu yace wailun lil mutaffifin wailul lil mutaffifin الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أن ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين Allah ya ce wailun lil mutaffifin Allah ya ce tsananin azaba masifa ta tabbata ga masu tauye hakokin jama'a al-Imam Malik yace tatfif ba ya tsaya bane akan mudu da sikeli ko mintuna kake ragewa a ka'idar aiki yace ka shiga cikin wailul lil mutaffifin idan tsumbure kai a noma ka shiga cikin wailun lilmutaffifin duk abin da aka tsara da kai bisa ka'ida in awa ɗaya ne in ka rage minti ɗaya ka shiga cikin wailun lilmutaffifin allazina idza talu ala nasi yastawfun Allah yace sune waɗanda in za su auna abun mutane za a musu aiki za su nemi abin da da su nema yastawfun Allah ce suna cika shi damdam wa idza kaluhum amma in su da su aunar awwazanuhum ko da su dora wa mutane askeli wa idza kaluhum awwazanuhum yuksirun Allah ce sai su tawi da yawa waɗannan masu awu da kake gani da yawa mudun da zai je ya auno ya saro ba da shi yake auna mutane suna nan guda biyu in shi zai je aunowa akwai mudu idan shi zai aunar akwai mudu ai ƙur'ani ne faɗa idan shi yake da bukata lokacin da yake neman kujerarsa duk ƙauyuka da lokal government da suke jihansa ba inda ba zai shiga ba idan bukatarsa ta biya kuma ba da su gan shi ba kaga lokacin da yake da bukata zai nemi mudu cikakke amma shi lokacin da ya samu ba zai cika musu mudu Allah ya zunnu ula'ika annahum mabu'usun Allah ya ce wai masu yin hakan nan su suna zaton ba za a tada su bane tirkashi Allah ya zunnu ula'ika annahum mabu'usun liyaumin azim Allah ya ce yanzu masu wannan mummunan halin a zaton su ba za a tada su a sake lale ba a wani babban rana yau mai kumun nasu da rabbil alamin ran da mutane da su haɗu a gaban Allah Ubangijin talikai Allah ce suna jin bada a sake ba wallahi man sadan ba kudin mutum ba ba zagi ba ba cin mutunci ba ka kalle shi kawai ka mai dariya na walakanci na rantse da Allah sai an yi maganan wannan abun a ranar alkiyama dariya ka mishi dariya wallahi ba ka ci kudinsa ba ba ka zub da jininsa ba ba ka walakanta shi ba ba ka aibata shi ko ka zage shi ba irin kallon nan kawai ku haɗa fuska kalle shi ku kuma dariya wallahi dariyan nan sai an tsaye da kai an cire mai haƙƙinsa na wannan dariyan walakanci da kamishi wallahi sai an tsaye da kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kanat indahu mazlimatul li akihi min irbihi aw shay'in balle ka zagi ubansa balle ka mai sharri balle ka jefe shi da wani abu balle ka kai hannu jikinsa ko kan dukiyarsa to haka ne duk wanda ya samu dama illa man rahimallah akan dukiyar al'umma to shikenan shikenan ko mansurat al'umman fa ita ma da nata banda ba kauye banda ba kauye in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ba wadda zai bari a mai harbi sau biyu a waje daya kun gwada wannan ya muku kun gwada wannan ya muku kun gwada wannan ya muku shikenan annabi ya ce la yudlagul mu'minu min hujirin marratain annabi ya ce ba a tsaran mu'mini sau biyu a rami ɗaya ai tun da kun zo da wadda bai yi ba to sai ku canza lalai yadda kaga yanzu muke zaunen nan wallahi suna can suna ta shirin 2027 kai ne kawai kake jira sai ranar kuri'a a wata riwaya annabi ya ce la yudlagul mu'minu min hujirin wahidin marratain Allah ya ce ba mu'minin da za a sare shi sau biyu a rami daya ka sa hannu abun ya harba ka sake bari ya sake harba annabi ya ce a baka san me kake yi ba kuma iya abin da za ku taimaki kanku tun da dama ce da kuka samu a bisa wannan larura wallahi waɗannan azzalumai kawai ku yi waje da su amma wallahi duk wanda ya ce wai idan sun hau kujera za ka yi zanga-zanga ai waɗannan mutane na rantsi dala in dudda ku kare wala bara sauka kan kujera su ba kawai duk azzalimi duk wanda ba damuwansa ku ba kar ku ba shi dama iya maganar kenan ci a'a inda kasashen da aka ci gaba ne wannan abin kunyan ai da yanzu ya kamata a ce ya sauka ai waɗannan mutane ina ga wallahi ko da kanwar uwarsa aka kama shi bare sauka kujeran ba wallahi bare sauka ba saboda haka duk wanda zai baka shawara wai ya ce maka mutanen nan zanga zanga zai tuge su wallahi bata lokacin ka kake wallahi zanga zanga ko dan majalisar jiha ba ku isa ku cire ba in dai yana tasawa baka ga yadda kasar take ba ko babba ne a kasar ya taba masu mulkin da a taba shi amma wallahi don ya taba constituencinsa ya taba banza kai kana jin ba gwamna ba ko dan majalisa kun isa ku cire inda yana daurin gindi a wajensu to kaga maganin aikar a fara duk azzalimin da ya zo kawai ku yi waje da shi amma in kuna jira ne har sai ya tukunna ya hau kujeran a to wadda ya zo da kudinsa ma ba ku iya kada shi ba yanzu da kudinsa da mulkin ne da ku kada shi wadda ya zo bayi da mulki kudinsa ne kawai a hannunsa ya hau kujeran yanzu kuma yana da kudin da mulkin ku ce za ku cire shi yanzu kwanan nan ba ku ga wata wata sanata da ta taba su sai da suka yi punishin ɗinta ba ehe wallahi inda constituency ta taba da ya sha amma da ta taba su ita ma ta ji a jikinta to idan tana wakiltar mutum miliyan goma ne wallahi miliyan goma nan don ta cutar da su in tana tare da waɗannan wallahi ba abin da zai faru to yin suna nan suna ta shiri ne da za su tinkare ku kuma fa iya shirin sun kawai mafi girma za su ba ku kuɗi iya maganan kenan saboda haka duk wanda ya ce ma wai ka karbi kudin su ka zabi wanda ya dace a ina ne a ina ne za ka karbi kudin su ka zabi wanda ya dace yanzu kai akwai wanda zai baka mota ka je ka zabi wani ka gaya ma kanka gaskiya mana ai wannan kudin da suke baku wallahi kugiya ce a jikinta ne kake ganin tana a cikin kugiya ce kawai idan mutum bai dace ba kawai ku yi waje da shi kuna tare da al'ummarku kun san ciwon kanku kuna da tunani mai kyau ku yi makanku abin da ya dace saboda haka yanzu in mutum zai zo takara baya ma wani ɗar abin da yake ƙoƙarin tarawa kawai kuɗi abin da yake ƙoƙarin tarawa kawai kuɗi saboda in ya zo ya ba da kuɗi to in kuma wannan irin siyasar ita ce wallahi kun dinga zama a cikin wannan yanayi akwai wani ɗan siyasan da zai zo cikinku ya ce zai yi siyasa a rasa sanin wadda suka san rayuwarsa? babu in ɗan gari ne har uwarsa an sani har ubansa an sani yaya alaƙasa da ‘yan uwansa yaya alaƙasa da abokan hulɗarsa me ya muku kafin ya hau kujerar wace tsiya zai muku bayan ya hau dan siyasa ne zai zo yana neman kujera wani sanata ne wani gwamna ne da duk kujeran da za a nema zai zo ya yi launching sharon sharon kamar guda ashirin ko talatin araba kowa ya zo ya karbi nashi a zo da 406 406 araba a zo da a daidaita sau keke na fef araba mashina za a zo da kamar 300 araba kai ka dauka sadaka fi sabilillahi bayan ka dauka wayannan keke na fef da ya raba wakafi ya ma mamansa da babansa sannan ka ce kuma ba zai ɗebi kuɗin kayansa da ya baku ba ai kai kana ganin ana wannan rabon wallahi ka san in kun kuskura ya hau kai ka san ba sadaka fi sabilillahi ya bayar don ya je ya samu abun Allah ba to haka ne saboda haka mutane ku zan waye iya wayonsu su takaitacce ne shine da su baka kuɗi su sayi ka za su baka kuɗi ka musu abin da suke so to ka nuna kawaye na'am in mota aka baka motar za ta kai ya gama mulki kan hawa motar ne lafiyar ta galau zai yi ba man sagiri yadda ba a sai da addini bayi da farashi haka yanci bayi da farashi yancinka bayi da farashi kar ka ɗauki wani gara ka ɗora a kanka Allah ya samu dace to sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم الله أكبر فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين Allah ya ce, Wa ila madiyana a kafin shu'aiban, Allah ya ce zuwa ga madiyana mun tura musu ɗan uwansu annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam. Ƙala ya ƙaumi ya ce musu, Ya ku mutane na, Ubudullah ku bauta ma Allah, malakun min ilahin gairu. Allah ce ba ku da wani abin bauta da gaskiya koma bayansa. Kun ji abin da annabi shu'aibu ya faɗa? Kun ga ya yi daidai da abin da annabi Nuhu ya faɗa. ya yi daidai da abin da annabi hudu da annabi sale da sauran annabawan da muka ambata duka suke fada kira abu na farko abu na farko shine hakkin Allah ya fita duk ran da kaga karatu ba da hakkin Allah aka fara ba to an faro shi ne daga ƙasa zuwa sama ba daga sama zuwa ƙasa hakkin Allah babban abin da Allah ke bukata a gunka shine ya ga ka allantar da shi ka yadda shi ne Allah ta yaya kuma za ka tabbatar shi ne Allah shi ne zam shi kadai kake bautawa baka hada shi da kowa ba to nan kuma sai a zo kowa a ba shi hakkinsa idan hakkinsa bai fita ba komai bai fita ba wa haqqullahi alal ibad an ya'budu wa la yushriku bihi shay'a mafi girman hakkin Allah akan bayi shine bayi su bauta mai kar su yi tarayya da shi da komai shi kuma ya yi alfarma ya ce wa haƙul ibadi alallah hakkin bayi akan Allah ba wai sun cancanta ba ne shi ya ɗora wa kansa da kansa Allah yi azziba malla yi shirik bihi shaya ya ce ba zai yi azaba ma wadda bai haɗa shi da komai ba wannan shi ne abu na farko idan kana so ka tsira kana so ka rabauta maganar farko maganar ware hakkin Allah ma Allah shi kai karka yi tarayya da shi cikin kowane irin nau'i na bauta daga inda ka shigar da wani cikin hakkinsa to ka ja rigimar da ba ta da ƙarshe ka ja rigimar wa kanka rigimar da ba ta da ƙarshe daga inda ka shigar da wani cikin hakkin Allah ka ja ma kanka rigimar da baka san ƙarshen ta ba in Allah ya ma sutura ka tuba ka gyara kafin ka mutu shi kenan idan ka mutu a kai ba shi ba kai har abada har abada innahum in yasaru alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idan abadan abadan har abada Allah ba shi ba kai in ka sake ka mutu akan shirka in ka sake ka mutu akan kafirci saboda haka abu na farko shine ta Allah subhanahu wata'ala da bauta laifuffukan kana biyu ne akwai laifin da ko ka mutu kana yi baka tuba ba Allah zai iya tada kai ranar alkiyama ya ce na yafe maka wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha akwai laifin da ko mutuwa kai baka tuba ba kana karkashin mashi'a ne ta Allah in ya ga dama zai ta da kai ya ce wani ga abun da kai ka tafi na yafe maka amma in mutum ya mutu yana shirka Allah fir ya ce ba zai yafe ba ya ce ba zai yafe ba to shi yasa duk annabi idan ya zo da wannan yake farawa domin rigimar a wajen take inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi sai yace wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya afuwa baya gafartawa idan aka yi tarayya da shi amma yana gafarta abin da yake koma bayan shirka innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna duk wanda yayi shirka ma Allah Allah yace Allah ya haramta mai shiga aljanna ba wai ba zai shiga aljanna bane Allah yace haramun ne ya shiga aljanna to wannan shi ne abu na farko duk yadda za ka rayu karka duk lakuce-lakucenka ka kiyayi shiga haƙƙin Allah ka kiyayi shiga haƙƙin Allah ka kiyayi shiga haƙƙin Allah ya ce ubudullaha ku bauta ma Allah malakun min ilahin gairuhun ba ku da wani abun bauta da gaskiya koma bayansa sai ce kad ja'atkum bayyinatun min rabbikum annabi shu'aib yace hakika hujja bayyananna ta zo muku daga wajen ubangijinku duk dalilin da zai tabbatar muku ni manzon Allah ne annabi shu'aib yace ya bayyana gare ku وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم Allah ya ce duk lokacin da za mu aika wani manzo Allah ce sai mu aika shi daga cikin mutanensa wa ma arsalna min rasulin Allah ce ba mu aika wani manzo daga cikin manzanninmu ba kakaf illa bilisani qaumihi face da harshen mutanensa ai su sun san waye shi yace to dukkan dalili da zai tabbatar muku aike na daga Allah yake yace ya ya tabbata gare ku qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hujja bayyananna ta zo muku daga wajen ubangijinku fa'auful kaila wal mizan ku cika mudu ku cika skeli wala tabkasu nasu ashiya'ahum kar ku tauye wa mutane kayansu kar ku tauye wa mutane dukiyarsu malam ka kiyayi maganan hakkin mutane yadda muka ambata duk laifin da bawa zai je gaban Allah da shi in ba shirka bane yana karkashin mashi'ar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani akan hisaban yasira bawa ne Allah zai kira shi ya tsayi da shi a buɗe mai littafinsa Allah ya ce mishi kayi kaza kayi kaza kayi kaza zai ce Allah nayi kuma gashi waje kaza ka zo ka sake kaza kayi kaza kayi kaza zai ce Allah nayi duka an nuna mai laifuffukan ya ce ma ubangiji nayi Allah ya ce to wuce ka tafi a duniya na suturta ka zai ce anan ma ba wadda zai san me kai amma idan hakkin wani ka tafi da shi sai an farki annabi ya ce kuma ko ɗan aljanna da ɗan aljanna ne kafin su shiga aljanna sai an ware tare kuka yi aikin tare kuka yi komai amma wani lokaci an zo da a yi abin kun ɗanyi gulmansa to yanzu kai ka shiga aljanna shi ma ɗan aljanna kafin ka sa kafa a aljanna za a ce to abin da ya faru nan a ware amma ba wadda zai sa kafa a aljanna da hakkin wani a kansa saboda ka kiyaye hakkin mutane yawa kai kafinta ne an baka aiki ka je ka yi obabil estimate ko ka je ka kawo estimate ka kara wayarin ne ka kara gini ne ka kara gyaran mota ne ko mashin ka kara duk wannan abin da ka karan da ka fito da shi wallahi da ka fito da shi kuma fitarwa mafi haɗari fitarwa mafi cutarwa domin da salloli da a biya shi da azumin mukanka haka annabi ya ce idan mutum na da aikin alkhairi a ɗauka zaka sallolin da ka tsaya ka yi su tsakaninka da Allah waɗannan za a cire mawani canjinsa da ka rike haka ne al-muflis annabi ya ce masabai a ta daruna manil muflis ko mal muflis annabi ya ce kun san waye muflis asararre tambaɗaɗɗe fallashishe wadda ya rasa komai a rayuwa ƙalu suka ce al-muflis fi na malla dirhama lahu wala wala mata suka ce muflis shine wadda bayi da dirhami ma'ana ba kuɗi ba kayan kuɗi kala sai ce innal muflis min ummati muflis a al'ummata matsiyaci a al'ummata man ya'ti yawmal qiyamati bi salati zai zo ranar alkiyama da salloli masu kyau wasu yamin azumi mai kyau da kaza da kaza da kaza waya a ce kat shatama hada annabi ya ce amma zai iso filin alkiyama ya zagi wannan wa kazafa haza ya yi sharri ma wannan wa akala mala haza ya ci kudin wannan wa safaka dama haza ya zub da jinin wannan fayuqa haza min hasanati annabi ya ce to sai a diba daga kyawawan ayyukansa a ba ma wannan za a kirga adadin gulmansa da abubuwan da kai na cutarwa a kan shi ba akwai suratul tagabun a qur'ani ba yau mai jima'u yau ya jima'u kum li yawmil jam'i sai ce zalika yawmul tagabun al-gabnu shine dukan hanci sallolinka ne za a yi gwanjon su a rana azuminka ne za a yi gwanjon su idan aka zo biyan dubu biyar da kai zalunci idan kaga yadda za a dinga lodan salloli da azumi sosai saboda mai an yi gwancinsu don farashinsu ya fadi kaɗa musu ƙararrawa da to ka kiyaye haƙƙin jama'a ka kiyaye haƙƙin jama'a ka kiyaye haƙƙin jama'a duk abin da ka san hakki ne kafin ka kwanta dama ka yi ƙoƙari ka samar makanka mafita amma wallahi ba zai tafi a banza ba ba fa wadda ka zalunce shi ba inda dukiyar mutum za ta faɗi a ƙasa ka tsinta kaga ba kai ka yanki aljihunsa ba tsinta kai kuma baka bi ka'idar shari'a baka kashe kuɗin wallahi sai ka biya balle wadda ka shirya dabara ka cuce shi bare wadda ka shirya musamman ka cuce shi bashi fa bashi ba zalunci ba bashi yana hana kwanciyar kabari bashi yana hana kwanciyar kabari ba wai cutansa kai ba a da ka biya da ka biya annabi ya ce duk wanda ya mutu a da bashi daure shi ake a kabari sai an biya tukunna a kunce shi to kasan har yau kuma wayewan mutanenmu bashi suke tambaya wato idan kai macuci ne ka sani ko ƴaƴan ka su tambayi wa yake bin ka bashi ne ba za su ce waye baban mu ya cuce shi ba har yanzu mutanen mu iya abin da ake nema waye waye yake bin mutum bashi wala tabkasu nasa ashiya'ahum kar ku tauye wa mutane kayan su dukiyoyin su wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kar kuma ku yi barna a bayan ƙasa bayan gyara ta tunda Allah ya saukar da shari'a ai an kawo gyara bayan ƙasa bayan kuma ga dokokin Allah kaza ga yadda za a yi kaza ga yadda za a yi kaza ga yadda za a yi ka sake kawo barna a bayan wannan Allah ce kar ku yi haka wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha dhalikum khairul lakum in kuntum mu'minin yace wannan shine mafi alkhairi gare ku in kun kasance mu'minai so da karka taba tsammanin akwai wani abin burgewa cikin shiga hakkin mutane karka dauka akwai wani abin burgewa cikin shiga hakkin mutane duk waɗannan abubuwa duk waɗannan abubuwa ka tashi tsaye ka tashi tsaye kai ka samar makanka mafita to matsalar mutanenmu shine yanzu fa ba wai yana tunanin abin da ya yi a baya ba ne yanzu ma bai bar shirya waɗannan abubuwan ba cutan nan ka cuci wannan ka danne wannan tun kana secondary school kake yi wai yanzu maimakon mutum ya tashi ya ga waɗancan rigingimu yaya za a yi ya ware har yanzu kuma yana ƙarawa kuma ba abin da zai maka ba abin da zai maka duk abin da kaga ka samun nan haka da ka tsallake ka tafi kabari kuma ba da ka gane duniya ba komai bace wallahi sai ran da aka saka a kabari sai ran da aka saka a kabari wala taqudu bi kulli siratin kar ku dinga zama a kowace hanya tu'iduna kuna barazana wa mutane haka suke yi kamar yadda za a zo a taru a ce a zo a haɗu a yi karatu da sauransu to duk inda ake kullowa suna zaune yana zuwa ce ina raka ce gun shu'aibu ko wallahi in muka ji ka taka wajen za ka gabin da zai faru to dama mala'u ne za mu ji martaninsu su ne masu ba da appointment su ne masu ɗaukan aikin su ne masu yanka kasuwa in an yi shaguna su ne masu rabawa ce maka in muka ji muka ganka abun shine wala taqudu bi kulli siratin tu'idun kar ku dinga zama akan hanyoyin wucewan mutane kuna musu barazana akan kar su bi Allah kar su bi Annabi Shu'aib alaihi salatu wassalam wadansu malamai suka ce ku daina zama kuna musu fashi kuna musu baci wata sudduna an sabilillah kuna masu kange hanyar Allah kuna masu kange bayin Allah gabarin hanyar Allah man amana bihi wanda ya imani da shi ma'ana kuna kange bayin Allah waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da annabi shahid daga hanyar Allah Allah ce ku daina yin haka kasan wani shi saddu ne eh saddu ne me zai faɗa yaya za a yi abinda ake yin ya ga babu abu duk waɗannan abubuwa da ka gani kai idan an ce za a yi karatu kana haba-haba wani tun bayan la'asar ya zo ya zauna wallahi waɗansu wokin suke su ga an daina iya faɗi tashinsu su ga yaya za a yi wannan abun a hana shi to haka ne wayan kuruna wayan kurula wallahu khairul makir to Allah ya ce musu ku dena gwagwarmayar fa dama tuntuni haka ake yin ta yanzu kun ga duk wannan ai maganganun annabi shaibu ne to za mu zo ku ji martanin su Allah ya samu dace Allah ya ce wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha iwajan kuna neman ku ga hanyar Allah a bauɗe a bauɗe wa'azi ne to wa'azin so suke a dinga yi irin yadda suke so yadda suke so haka suke so a yi wa'azi kuma yana daga cikin ƙauyancin mutane masu irin wannan tunanin wato shi wa'azin nan kai sai ka ga kamar da kai ake yi wallahi mai wa'azin ma wa'azin yana taɓa shi har ma haka ne kuma haka eh wani lokacin ana karatun shi mai karatun ma matsewa kawai yake wallahi ƙarya ne ka buɗe alkur'ani ka karanta ka ce wai mutane ne kaɗai ba ka je Allah sai ce ma annabi ya ayyuan nabiyu lima kaza afallahu an ka sai ce mishi lima azinta lahu lima tuharrimu ma ahallallahu laka to haka ne matsewa kawai ake kowa ya tashi abunsa kai dai in ta shafe ka ka gyara shi kuma wadda ya yi karatun in ya yi ne don kai ɗin ai da kai da shi Allahn kuɗa manzo ma za a tsare shi akan wa'azi balle malami manzo ma za a tsare shi akan wa'azin da ya yi balle malami sannan wa'azi mafi tsada a rayuwa shine ka dinga jin wa'azin da yake taɓa irin munanan ayyukanka kar ya zama wa'azi na maka daɗi ne in ya shafi wasu a'a wato ka makale ma wa'azi in yana taɓa ka to haka ne in yi je ce ai habaici ake mishi tun an maka habaicin ba ya ka gyara ba shi wadda ya yi habaicin ba shi da Allah ba Allah ya samu dace Allah ya ce waskuru iskuntum kalilan ya ce ku tuna kuna ‘yan kaɗan annabi shu'aibu na tunasar da mutanensa ni'imar da Allah ya musu waskuru ya ce ku tuna kuntum kalilan kuna ‘yan kaɗan kowa zai iya taka ku ya walakanta ku fakassara kun Allah ya waitar da ku ya ba ku dama wata ilda ka yaron gidan wani ne zai aike ka ne ka je ka siyo abinci ko kai cefa ne ka kai mishi gida wata ilkaida yaron motan wani ne wata ilda kwadago kake zuwa gonan wani ko aiki kake zuwa karkashin wani yau Allah ya baka dama duk kafi karfin waɗannan Allah ce to ka tuna abin da aka maka Allah ya ce wanzur kaifa kana aqibatul mufsidin Allah ya ce ka duba yaya ƙarshen mabarnata ya ƙare duk inda aka ce mutum mabarnaci ne duk inda aka ce mutum mabarnaci ne ko mutane mabarnata ne Allah ya ce ka ga yaya ƙarshen su ke karewa dalilin da yasa kenan aka kawo mana mutanen annabi nuhu ga abin da suka yi ga ƙarshen su mutanen annabi hudu ga abin da suka yi ga ƙarshen su to duk kissar da muka zo kanta zaka ji yadda ƙarshen al'amari yake karewa wadda kuma suka yi imani suka yi aikin kwarai su ma da ka ga yadda ƙarshen su zai kare to sai Allah ya ce وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به والطائفة لم يؤمنوا وطائفة لم القرآن.
يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو وهو خير خير الحاكمين.
الحاkimin.
wa in kana ta'ifatun minkum amanu billazi ursiltu bihi annabi shu'aib yace idan wani bangare na waɗansu jama'a daga cikin ku sun yi imani da abinda nazo da shi wa ta'ifatun lam yu'minu sannan wani bangare ba su yi imani ba dama ai haka abin yake wani ya tsane ka wani yana son ka ya ce musu wa in kana ta'ifatun minkum amanu billazi ursiltu bihi annabi shu'aib ya ce musu idan wani yanki daga cikin ku sun yi imani da abin da nazo da shi wa ta'ifatun lam yu'minu wani bangare kuma ba su yi imani ba fasbiru yace ku yi hakuri hatta ya hukuma Allahu bainana har Allah ya hukunci tsakanin eh haka ne masrat aje tafiya Allah zai yi hukunci amma dai ka sani addinin Allah ba yadda za a yi wani ya iya kawar da shi a bayan kasa na'am ba wadda ya isa ya kawar da shi a bayan kasa annabi shu'aib ya ce fasbiru ku yi hakuri mu ci gaba da tafiya akan imani mu ci gaba da tafiya akan kyawawan ayyuka su ma su ci gaba da tafiya akan kafirci da munanan ayyuka da zaluntan bayin Allah hatta ya hakuma Allahu bainana har Allah ya yi hukunci tsakaninmu wa huwa khairul hakimin Allah kuma shine mafi alkhairin mai hukunci hakimai hakimai Allah ce shine mafi alkhairin hakimi shine mafi al- duk wani wanda za a kawo hukunci yayi hukunci Allah shine mafi alkhairi domin shi wadda zai hukunci a anguwanku ko a garinku akwai abin da zai iya ɓoya mishi Allah kuma ba abin da zai ɓoya mishi to jama'a sai mu kwana a nan sai wani sati idan Allah ya kai mu sai mu zo mu ɗora ba su bahana kallahun ma bihamdika a sha da Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai